نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن بأن خير الكلام كلام الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات Wa'alaikun salam warahmatullahi yawa yan uwa masu daraja kamar da yadda aka saba a duk yawmul khamis ba'da salati al-asr ila salati al-maghrib muna gabatar da tafsirul qur'ani al-azim na babban malami al-imam ibn kasir ubangiji madaukakin sarki ya ji kanshi da gaba ina ga za mu tashi darasi na 189 ko 178 da 78 ba'i cikin jiran tafsiri na al-qur'ani sabka ta bi da makamu go Na'am.
insha Allah subhanahu wata'ala kaman da yadda ko sani abinda muka dogara da shi shine tafsirul qur'ani bil qur'an na biyu shine tafsirul qur'ani bis sunna na uku shine tafsirul qur'ani bi aqwali salaf wa ma ashbaha zalika min al aqwal ubangiji madaukakin sarki ya ba mu ikon fassara kalmomin da yake kwarai na harshe ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah tilasta mana amfani da duk abin da muka ji cikin wannan littafi mai tsarki ina ga kun iya rikewa ayar da za mu tashi ba aya na muna cikin suratul ma'ida aya ta 118 zuwa da 19 masha Allah aya ta 118 zuwa da 19 na musa da isa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم na'am لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا na'am رضي الله عنهم ورضوا عنه na'am ذلك الفوز العظيم na'am لله ملك السماوات والأرض وما فيهن na'am وهو على كل شيء قدير Ubangiji madaukakin sarki ce qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqin sidquhum ina fatan kun fahimta wannan jawabin sharadi ne na abinda Allah madaukakin sarki zai jarraba annabi Isa a gobe kiyama Ubangiji madaukakin sarki zai tattara duka Kiristawa na duniya gabaki daya da kuma duka musulman duniya gabaki daya dan a tambayi shugaban da suke danganta ƙarya ya zuwa gare shi su gide da bakin shi cewa ya yarda ake bauta mishi ya yarda ake ce mishi dan Allah ne ko kuma bai yarda ba dan su ji da kunnan su kasu ce an masa ƙarya Allah zai tambaya annabi Isa ya ce kai ne ka cewa mutane da kai da uwarka kuma a rika bauta mu banda ne annabi Isa ya ce wannan maganar ba ta mai ba kama da gaskiya kaga annabi Isa ya ce da a Hausa ne shi bai sani ba kuma bai ba su ba uzuri to annabi Isa anan ya ce in kai ubangijinsu ne in kaga dama ka musu azaba in kaga dama ka gafarta musu kaga annabi Isa ya yi kenan kaga ya fita kenan yanzu kuma suwa ta ragewa kenan kiristawa to shine Allah madaukakin sarki ya faɗi wata kalma wanda kuma a cikin da muke so akwai wani fiqh wanda zamu gane ya Allah ce qala Allah yanzu kaga annabi Isa ya fita ya Allah madaukakin sarki ya ce hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum wannan shine wannan da masu gaskiya gaskiyarsu take amfana su yanzu abinda kuka fahimta ana wayannan kiristan wanda annabi isa ta in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim a fahimtar in mun dau jawabu shar na wancan zancen wanda muka huce wancan sadai ku a ganin ku kaman gafarta musu ne za a yi ko kuma a azaba ce za mu za ku iya fahimta ta yana kuwa gane za a musu azaba Mm, ba da wannan ba saboda wannan goga ne ba magana da nake muku a wannan ne ake iya ganewa ko a musu azaba ko ba a musu ba yawma yanfa usadiqina yanzu haka da ahum sadiquna am hum kazibun ya kaga shi kuma Allah ta bi gaskiya ne gaskiya shi za ta amfane shi to wanda ba shi da gaskiya kama shi azaba kaga wannan ayar da take nuna cewa wa'inda suke cewa annabi Isa dan Allah ne wa'inda suke cewa annabi Isa Allah ne a gobe kiyama wuta Allah zai sa su. me hujjal kai kace saboda da aka kare bayanin da kai aka ce qala Allahu haza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum sai ka tambaya cewa waɗanda suka ce annabi isa dan Allah ne suna da gaskiya a waɗanda suka ce annabi isa Allah ne suna da gaskiya laqad kabara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam laqad kabara allazina qalu inna allaha salisu salasa suna da gaskiya ko kuma magaryata ne to mun gane anan kiristawa a gobe kiyama matakar mutum bai canza ba aqida ya mutu a haka wallahi a gobe kiyama ka mutu a kiristanci musamman ma ka mutu a aqida cewa annabi isa dan Allah ne ko kuma ka mutu a aqida cewa shi kanshi annabi isa Allah ne me wannan kaga na farko qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad nassi ne na alqur'ani bai haifa ba ba a haife shi ba bai haifa ba yana daukar ma'ana guda biyu bashi da mata bashi da da wa lam yulad ya nuna cewa bashi da uwa bashi da uba kaga ya nafi kulli yanzu wanda ya ce annabi isa dan Allah ne dan Allah an tambaye ku ya karyata Allah ko bai karyata sannan kuma in muka dau janabullahi azza wa jalla kaman girman Allah da daukakar shi da alhurmal Allah ai kaskanci ne ma a shingina mashi da saboda ana buƙatar ɗani dalilin abu guda biyu na farko saboda in ka kasa ya taimaka maka na biyu saboda kai in ka kasa tsere su kanka shi ya tsere su da kai ubangiji yana cikin wannan siffofi waye yake cikin wannan siffofi banu adam mu ne muke cikin wannan siffofi in ka tsuha ka kai shekara 80 ka kai gomiya tara da tara 100 sai zama to motsi ma baka iya ruwa ma ya an dura ma to kana buƙatar dan kai ma saboda in ka ta dan wani ya ma to shi ma wani uban shi daga sama ga naso shi ina wannan dan wani da kake jira ya zo maka example kana tinkawan cewa ai wani babban almajiri na ne ai ya iya mini kowace hidima to uban shi amma dan ka shi kuma wa zai je yau kaga kai zai wato wannan ɗaya daga cikin ni'imar da kenan banda wannan kuma bayan ka mutu kuma ya rika ma addu'a ko kuma a tun kana dare ya rika taimaka maka to wayannan abubuwan guda biyu sune fa'idar da to shi kuma Allah madaukakin sarki duka wannan matsalar guda biyu wanda take bujurwa dan adam shi kuma ya wadata da ita da haka kenan duk wanda ya ce ma ubangiji madaukakin sarki yana da da kamar yadda nassin hadisi ya tabbatar to hukuncin shi kamar ka zagi Allah ne kamar yadda cikin alhadisul qudus in kuma ce dan adam ya karyata ni amma bai dace ba sai dan adam ya karyata ni Allah ne da kanshi yake ba dan adam ya karyata ni bai dace ba da dan adam a ce aka ce Allah menene karyata kai ce wai ni ne ake cewa ina da da shine karyata Allah ya ce shi bai aiwa ba ba aiye shi ba kai kuma ka ce yana da da kaga shi ya ce bashi da kai ka ce akwai karyata ko babu wayannan duka suna cikin manyan kaba'iru ubangiji madaukakin sarki ce in har masu gaskiya gaskiyarsu ta amfane su kuma ka zamanto cikin su to bari ka ji alƙawarin da Allah ya ma lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar wayanda suke da gaskiya suna da aljannuni jannatun jam'ul jannatu aljannatu daya babban garka wanda rana ba ta hutu a ba a ganin rana in an shige ta ya an hutu ya irin ta irin ta diyawa aka ki hadin ma cewa goma ko sha biyar ko ashirin a lahum jannatun suna da aljannoni wannan aljannonin tajiri min tahtiha al-anhar ƙoraman maka suna ta gudana ƙarƙashin ta waccan ƙoramar ta zumuwa waccan ta madara waccan ta ruwa waccan ta zumuwa zumuwa ta tsacciya wanda babu ciki kamar yadda yazo cikin wata alafi ha ana harun min ma'in da ghairi asirin wa ana harun min labanin lam yatagayyar ba'am wa ana harun min khamrin lazzatin lisharibin wa ana harun min asalin musaffa wa lahum fiha azwajun mubah wa lahum fiha min kulli samarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fil nar khalidina fiha abada masu dawwama ne a cikin ta kuma hal abada radiyallahu anhum wa radu anhu Allah madaukakin sarki ya yarda da su wani irin yarda ne Allah ya masa saboda sun aikata abin da ya nema a wajen su shine tauhidi da cika sallah ta lokaci biyar a jami'i da azumin ramadana a kowace shekara da ba da haƙƙin zakka in mutum yana cikin masu ba da zakka da aikin hajji da wanda dokokin suka hau kan shi to wannan aikin da suka aikata Allah ya yarda da su waragu anhu su ma musulman ko masu gaskiya ko mummanan su ma sun yarda da alƙawarin da Allah ya musu cewa duk wanda ya zo mishi a gobe kiyama da zuciya ko batacciya layayya ya zo da cikakken imani zai sa su aljanna to sun yarda da haka ke da wannan ne shi Allah ya yarda da aikin su su ma sun yarda da alƙawarin da Allah ya musu zalikal fawzul azim wannan abubuwan da aka zano na bayan aljannoni da koraman maka Allah ce wannan shine rabo mai girma wanda ba a iya samun rabo irin shi lillahi mulku samawati wal ard na ga Allah mallakar sammai bakwai da kasai bakwai duk kalidodin da suke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai mallakar Allah ne babu na kowa na Allah Na'am.
ne in ka ga wata halitta in ma ka santa baka santa ba kai ka tambaya ta wace ce ya ce mata Allah ne in ma ka ga wata halitta kana tsammanin cewa ko wani yayi ta ya ce ma a'a ba wanda yayi ta Allah ne yayi ta to wannan yake nuna cewa kaga Allah shi kadai ne yake halitta banda shi babu mai halitta wa ma fihinna kuma da abin da yake cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne a bisa kan dukkan komi ya qulu ta'ala mujiban li 'abdihi wa rasulihi isa ibn maryam alaihi salam ubangiji madaukakin sarki yana fada yana mai amsawa bawan shi manzan shi mai suna isa dan maryam wanda amincin Allah ya tabbata akan shi fima ana hahu ilaihi min at-tabri min an-nasara cikin irin abinda ubangiji madaukakin sarki ya hana shi akan cewa ya nuna cewa shi ya kwabata dangane da cewa ba su uzini ne yayi su ce mashi dan Allah ya bayyana wa kiristawa cewa ya kubuta daga cewa shi bai basu ba uzuri su ce mashi dan Allah kuma bai san ba da kalam al-mulhidina al-kazzabina ko kuma al-kazibina wanda suke masu kangare dokokin Allah makariyata alallahi wa ala rasulihi masu kirkirowa ƙarya su jina- jingina ta zuwa ga Allah sannan su jingina ta zuwa manzon shi shine Isa alaihi salam wa min raddil wa wa man raddal mashi'ati fihim ko kuma wa min raddil mashi'ati fihim ila rabbih azza wa jalla kuma da me da mashi'at annabi Isa da ya zuwa Allah mabuwai me raddul mashi'a kusa da Isa wa min raddil na'am in tu'azibu sai ubangiji wannan dai laihi dai sun yi laihi saboda ni bu mu yi ba da su na ce musu ni dan Allah kuma ban taɓa ba ce musu ni Allah ne kawai haka naji ana faɗa da haka wala wannan magana ni bata dace ba ma a ce ni na ce da haka ya Allah wannan bayan ka ne dai sun yi laihi in ka ga dama ka yahi musu in ka ga dama annabi isa haka yi fa inda zalika ya kodu ta'ala a daidai inda annabi isa ya mai da mashi Allah ya zuwa ga Allah shi tunda shine ubangijinsu ya Allah shi kuma anan ya ce hadha yawmu yanfa'u sadiqina sadaqo to wannan magana ne ma ne ce qala dhahak kan ibn abbas al imam dhahak yana cikin tabaqatu tabi'ina shi kuma ya samu daga abdullahi dan abbas ya gon yawma yanfa'u al muwahhidina tauhidu shine yawma yanfa'u sadiqina sidquhum kamar inda tambaye ka fa ma haqiqatu sidq me zaka ce tauhidul lahi akwai wani abu wanda zaka wanda kai makwara wajen gaskiya kamar ka kade ta Allah wajen bauta an bala iya zo kalka roki kowa roki Allah in kana neman wani abu na yayi wani bakin ciki ko neman haihuwa ko neman daukaka ko neman shiga a wani guri kalka roki kowa wa zaka roka kaga Allah zaka roka kaga wannan shine menene shine haqiqatu sidq wannan shine hakikanin gaskantawa duk wani gaskiya da zaka bada akan abu bai kai bai kade ta Allah saboda wannan abin dalilin shi ne aka aiko dukkan annabawa sa'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahman alihatan yu'badun la ma fil ard ka tambayi waɗanda muka aiko daga cikin manzanni kayan kai ka zo manzan Allah tunda kai ne na ƙarshe shin tunda muke a dokalin ko a wani littafi da muka ba wani annabi mun taɓa rubuta cewa ban da mu a samu wani Allah daban a bauta mashi tambaya ce akai kuma babu amsa kaga zaka ce la ma fil ard babu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani ibudu allaha wajtanibut wa minhum man hada allahu wa minhum man haqqat alayhi dhalala kaga duk manzo duk al'umma an akai Allah ce mun turo manzo wannan manzon in yazo abin da yake fara ce musu abauta ma Allah an nisanci bautar gumki ko bautar shaidan ko kuma biyayya ga shaidan to wannan ka'ida ce ta Allah cewa tauhidi ya aiko ai duk wanda kaga ya saba wannan kawai shine ya kangarewa Allah Abdullahi dan Abbas yace yawmu yanfa'u sadiqina sai da uhum ma'ana shi yawma yanfa'u almuwahhidina tauhiduhum ranar da tauhidin masu tauhidi zai amfane su duk mutumin da yake da tauhidi malamai suka yi ijma'i suka ce a gobe kiyama ka'ida ne ka shiga aljanna in ka ga a lahira ka shiga wuta musamman ma wanda ake cewa in suka shiga wuta bisa wuta wannan ko shakku bin mai su ne kafirai su ne mushrikai su ne wanda ba su yi ba imani da annabi da manzan Allah shi kuma dama wannan nau'i ne na kafirci ka ce ba kai raba da manzan Allah san san kuma a da gaske ba shubaha ba ka lura ba qillatul ilm kawai da gaske ka ce ba kai raba da manzan Allah wannan nau'in min al-kufr ne malamai sun baza bayani a littattafan bidiyo cewa duk wanda ya inkarin annabatal manzan Allah wa huwa kafirun murtad kuma da kana ga cewa kana cikin musulunci to malamai sun yi ijma'i cewa ka huta daga cikin addini ko kuma magana da manzan Allah kiri da kiri wanda ta tabbata hadisi mutawatir kace ƙarya ce baka yarda ba da ita ba ma ya kai inkarin annabatal annaba ba magana shi ma wanda nasi ya inganta kiri da kiri kace baka yarda da shi riddan ka hurci ne ka fita daga musulunci Na'am.
saboda ka gane ƙaryata magana shi daya hukuncin shi a fiqhu kamar duka ne kame da maganganun shi saboda ka'idar ne na wa ma yanqibu alil hawa in huwa illa wahayyu haka ga kaidi ne haka wa ma yandigu anil hawa in huwa kaga daga cikin wata magana example annabi ya magana 100 sai ka dau gomiya tara da tara kame da daya me kuke ga hukuncin wanda ya wani abu kaga wannan ɗaya da me yasa kame da ɗaya baka yarda ba da ita to shi in yayi ɗarin ana samun ɗaya da wanda ba ta girge ba kaman ka iya cewa annabi yana iya yin gaskiya gomiya tara da tara kuma ya bala ƙarya ɗaya yana yin haka nan. kaga bai yayi da haka kenan wannan ɗarin di ba in ka mai da ɗaya to gomiya tara da tara ma ka mai da ɗaya. ya kamata mutane mu gane cewa shi annabi in ya zo da abu ko wajen bangaren haramci ko halacci ko ba da labari to babu maganar ka ɗau wani bangare ka mai da wani bangare kawai wajibi ne akan ka ka gaskanta duka abin da ya zo bangaren aikatawa ko hani ko bangaren gaskantawa misali labarin alamomin tashin kiyama as-sugura wal kubra misali labarin labarin wani abu da zai zo a gaba wanda bai zo ba amma shi Allah shi ne ya sanar da shi ina fata mun bayyana to wajibi ne akan ka ka yarda annabi ya ce a gaba zamani zai zo mata za su yi maza yawa zamani ya zo su kabe zo annabi ya ce a gaba zamani zai zo wasu mata ne Allah ba ni labari ta fuskar wahayi cewa wannan matan saboda tsabar iskanci ko kamshin aljanna ba su yi barantana su shige ta suka tambaya annabi suwaye wannan mata ne yace ga su sun sa kaya a titi suna yawo amma kuma jikinsu zir kasiyatun ariyat annabi yace wallahi la yadkhuluna aljanna wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza aw tarwal ana jin kamshin aljanna daga tazaran tahiyan shekara 70 a wata ruwan daga tazaran shekara 100 a wata ruwan daga tazaran shekara 40 kamshin aljanna tararen aljanna saboda karhin shi doki mai gudu ya yi shekara saba'in yana gudu to daga inda zai fara kahin ya kai gurin shekara saba'in ke to tun daga nan kake jin kamshin aljanna to annabi ya ce irin wannan matan wanda suke hutuwa ana ganin takashin su ana ganin kirjin su efarkin su kafadar su damtsan su annabi ya ce wallahi ko kamshin aljanna bai saki ba wai su shige ta wayannan matan da annabi ya bada labarin su nan da shekara 1446 yanzu akwai su ko babu su to kaga wannan kenan yana nuna cewa kaga annabi tal annabi gaskiya ne shine wani yake cewa wa inna min haqiqati nubuwati muhammad sallallahu alaihi wa sallama an yukbira bi shay'i qabla wuqu'ihi fa yaqa kama akaba yana cikin dole ne ma ka yarda annabi annabi shine zai bada labarin wani abu sauran shekara 1000 yanzu kuma kawai wani abin ya iso kamar yadda ya bada labari babu kari babu rai in ka isa dalla ka yi haka yanzu ba ba mu lab- ba mu labarin wani abin da bai zo inda aka ba kaga ya zo ko bai zo ba. yanzu ka tabbata ta kana to annabi tun da yake bai taɓa tabbata gani tun da yake labarin da ya bada sun yi dubu har yanzu ba abin da ya saba kawai abin da shekarun ka ba su kai ba ma'ana kai baka mutu ba kuma abin bai zo ba kuma bayan ka mutu kuma abin ya zo kaga kasancewar baka gani ba bai nuna cewa wani abin bai zo ba saboda in kai baka gani ba ai wanda Allah ya tsawaita rayuwar su za su gani to bari mu tsaya daga nan saboda karatun yana da bayani da ko kuma tsaya da tunda yayi bayani da yayi istidlali yace wannan ayat qala Allahu haza yawma yanfa'u sadiqina sidquhum daidai take da inda Allah madaukakin sarki da ke ta lahum jannatu na tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada ai abinda ake ni da khalidina fiha abada ai makisina fiha mun gane kamar yanda in ka dau siffar yan wuta da aka zo cikin suratul naba ne ina ga ko Allah ce labisina fiha ahqaba masu zama ne a cikin wata zamanin naka an ce ahqaba jam'ul hukum shine shekaru aru aruha sai dan an ce dubu nawa ne ba wanda zai iya wadin dubu nawa masu wuta yan wuta wanda Allah ya kaddara musu dawama a wuta wanda suke karyata Allah suke karyata tashin kiyama suke ta hisabi ma babu shi in hiya illa hayatuna dunya na mutu wa nahaya wa ma nahnu bimab'usin mun yarda ma raye a duniya diyan mu su taso su girma mu mu tsoho mu mutu diyan mu su maye mu, su ma su aihi diya su ma su girma su mutu su ma diyan su su maye su haka za a yi ta yi amma magana wai a tashi wanda suka mutu wannan bai taso ba mutuwa dai mun yarda da mutuwa amma tashi wannan ƙarya ne ina ba da mun fahimta kawai rayuwar duniya suka ce kawai ɗaya ce haka za a ta yi kawai babu magana cewa a tashi kiyama to wa'innan Allah ce a gobe kiyama in an tashi kiyama labisina fiha ahqaba masu zama ne a cikin wutar jahannama ahqaba nan ce a haƙaban ma shekaru aru-aru babu lissai in gani ba tafsirin abdullahi dan masa'udi ya ce da a ce dan wata za a ka duka tsakoyin da suke cikin duniya ya a tuttuka su a bahu in aka yi kwana ɗaya na lahira ya a ɗau ɗaya ya a jefa ta wani guri hallo aka yi kwana ɗaya hallo a ɗau wata ɗaya hallo wa'innan tsakoyin da cikin duniya su ƙare wallahi da farin ciki za su rike suna iyo da a ce dan wuta kar wanda aka kaddara mashi zama a wuta duka za a tattara tsakuwoyi duka na duniya duk tsakuwa da ka sani da tsakuwar Niger da ta Makka da ta gan Misra da ta Maroc da ta Tunisia duka kasashe na duniya a gama duka wata tsakuwa da ka sani ko mun kankanta Allah ya samu ta amira ta shari daya a cewa yan wuta innakum makisuna fin nari adadu kullu hasatin min ad-dunya za ku zamana a cikin wata amma sharɗin shi ne adadin duk wata tsakuwa da za a samu a duniya in aka yi kwana ɗaya ba namu ba kuma nan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta'udun wuni wuni ɗaya na lahira a shekara a rayuwar mu nan shekara shekara dubu ne in aka ce wani akwai ɗaya a wuta to a lissafin ku na duniya shekara dubu ne to wai a haka kin kuma in aka yi shekara dubu a ɗau tsakuwa ɗaya a nasa halo an yi shekara dubu har tsakuwan su ƙare na duniya tukwan a sasa aljanna kana ji wallahi murna za su rike za ku yi mamaki cewa me yasa suke murna saboda ya su lokacin da aka sa su Allah ta yi bisa hudu halawa duk abin da aka mashi iyaka ne zai aji abin da yasa suke warin ciki amma kai kuma da ka rimtse Allah baka zama dadin makabta Allah ka tartar da to dan haka Abdullahi dan Abbas ya ce maki sina fiha yan aljanna masu zama ne a cikin aljanna la yahuluna ba sa sauya wani gurin zama ba a kautar da su ba a juyar da su a kai su wani guri wanda ba nan ba wala ya zulu na kuma ba sa gushewa duk abin da ke tare da su na ni'ima suna sha radiyallahu anhum kuma Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da shi kama qala Allah ta'ala wa ridwanun min Allah akbar ai yardar da ake samu daga wajen Allah ta ma hi duk wani dadi wanda yake cikin aljanna ta hi girma fiye da duk wani abu da Allah madaukakin sarki zai maka ya kawo hadisu tajalli bari mu karanta shi daga nan ya matsaya na'am yake cewa wa rawa ibnu abi hatim ha huna hadisi a daidai wannan gabal ibnu abi hatim ya rawaito wani hadisi ana anas daga anas ibnu malik fa qala anas ibnu malik tahaddathana abu sa'id al-ashaj haddathana al-muharib al-lays an uthman yani ibnu umayr ba uthman ibnu affan ba uthman ibnu umayr akabarana liyaqadan ana anas marfu'an a ƙarshe da hadisi yana tijiya zuwa Anas ibn Malik kuma hadisin Anas ya ce shi kuma daga annabi in an ce an Anas kaga hadisi ya take zuwa sahabi yanzu matsayin shi me yake kenan zaka iya ta hadisi ne mawqufi zaka ce marfu'an ai Anas ibn Malik rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wa sallam Anas ibn Malik ya ce daga annabi kaga wannan maganar kenan dolan ka zaka rada ita dolan ka wajibanka ina dan kala gato dolan ka wajibanka kare da wannan labarin kuma baka isa baka same shi a Qur'ani gashi a hadisi annabi ya faɗi kuma a Qur'ani babu kuma in kace a banyan raba da wannan kenan baka raba da annabi shi ga Qur'ani tunda ubangiji ya ce wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun me ake ni da at-tibyan dan Allah me ake ni da al-bayan yan uwa me ake ni da al-bayan a tsantsagoran harshen larabci shine bayyana wa matan kadura wani abu da aka faɗi a dunkule kai kuma game shi filla filla explication kenan pedagogy to Allah ce annabi ya ture shi ne dan yawa mutane pedagogy na Qur'ani dan kada kafa ya ce da raba kawai yanda kai zaka fassara Qur'ani haka annabi zai fassara ya wuce daga na aikin shi ya kare bisa aiki bar ruwansa da shi dan Allah malam kadi ba ga rashin kunya yanzu manzon Allah ya zo da alqur'ani ka ce wai duk ayar da ka fahimta shi ma baki iya fahimta ne wanda kuma shi aka aiko shine mai saje ba shi aka aiko da Qur'ani kuma ayat da take da ihtimalat uku kayan ka gana kan annabi ya kana shi dan Allah ka aje sa rai Allah nawa ya kamata a dauka aya ce take dauke da ma'ana biyu ya aka tambaye ka kai dan kala ka to ce kaza take ne ya aka tambaye annabi ya ce a kaza ne take ne dan Allah kai na tambaya dan kala ka kai ajin kawai da fahimtar ka da ta annabi ce ta yi wani dan Allah ka diwa gani kawai rashin hankali yo ba annab ko malamin kama nake ga in san fahimta shi da ta aika ba da kai tashi kai ta kai na zo ga annabi to kaje yan uwa kun ji aqidar dan kana gato su a aqidar kana gato tunda annabi ya ka musu qur'ani ba ya tashi daga aiki duk wani abu da zai fada kai duk abin da zai fada wanda bai janyo masa ba aya annabin ma bai huce bai janyo aya wai annabi ba zai janyo ma aya dan Allah ma kadi ba ga rashin hankali ba annabi zai janyo ma aya yo ayar duka ta ma a wajen wa ka san gaskiya Allah shirye su Allah sa su gani amin ya hayyu ya qayyum Anas ibn Malik ya ce annabi ya ce kada Rasulullah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin wannan hadisin summa yatajalla lahumur rabb musan cewa ba farkon hadisi bane kaman yayi na kasu na kalimat mun gane saboda dan ya bada fa'ida summa yatajalla lahumur rabb jalla jalalu sanan ubangiji madaukakin sarki zai attajalli me attajalli shine akwai wani abu da ake tada shi ridaul kibri ridaul kibri mayahi na girma wanda Allah yake yawa kan shi wanda la ya'lamu wasfuhu illa huwa wanda zai iya nuna ma aya yake shi to a gobe kiyama in ya ba yan aljanna uzurin su ganshi to nan mai duka Allah zai je washi kawai Allah ya bayyana muku shi inna lillahi Allahu akbar.
malaman hadisai suka ce baka iya bakwata mata cewa wai shi Allah ma da zai bayyana kai da zaka bada labari ko annabi da ya bada labari aya ne ne kawai ganinka kana daga kai kana gani haka a aljanna babu abin da ya kai shi a dai gaskiya ne su ma yau tare da Allah zai tajalli ya la kawai mutane zaka suna zubi ya la kawai zaka ji kawar gengedi kai an kaga kallon Allah kana gengedi kai ya ne wani ke cewa la kawai dadi ne mun ya Allahu akbar.
ni a gani na waye ni ma zan ga Allah ina na samu daukakar ganin Allah Allah ta yi abin da kuka min ba kadan bane abin da kuka min. bayan ubangiji madaukakin sarki ya yi tajalli fa ya qulu bayan dadi ya kai musu ana kuka an yi shuru ko bai magana wannan ya kallaci wannan saboda baka taɓa ba ganin irin abin mamaki kamar yadda Allah zai nuna wa yan aljanna kai ana na ana na Allah ya ce yan aljanna saluni o o bai ko na muku alƙawari ku roƙen duk abin da kuke so ni kuma zan ba ku. yanzu a duniya akwai wanda ya sai taimaka ka roƙi duk abin da kake so ba ka ya daga na kallace kama abin da zan faɗi daman ka yin faɗi bai na ga abin da banka da zan ce gaba eh mana kai ka kare kai ba kuɗi bane kake ji yan ce wallahi baka san wani abu bakin ciki ne kawai da nan kawai shine nake so ka yayi mai Kai- kai mai miliyar rika to to faɗi mana me za ka bani ka yi bani eh ka yi bani ko kuma an ce ba na aljanna yau ba ta kai ba roƙe ka komai Ba- ko kuma a kare ni daga wuta abubuwa da yawa ne wannan kaɗan ne na da ya kawaɗa abu dubu wanda ɗan adam in ka nema wallahi bai sabai biya ma saboda bashar Allah zai cewa ‘yan aljanna saluni o o ku ku roƙe ni duk abin da kuke so na yi alƙawari zan ba ku ƙala fa ya sa'alu na riba ya ce ya ubangiji mu abin da muke so ko ka yarda da mu fa ya kodo riba ya uhilla lakum dari ko kuma uhallu lakum dari kana ɗauka ma'ana guda biyu ku diba ku gani in aka yi kasara eh, damma ne ko ko fataha ne ko yawa to a halalakum dari wannan gidan na na girmamawa shine gidan aljanna ya halitta a gare ku ma'ana ni ne na sayo ku kuma na halitta mu wa ana lakum karamati ni karan kaina na isa karama ya zuwa gare ku ma'ana kawai yarda da nayi ku gani wannan ma ba karamin girmama bane ba shi ba nake ni fasaluni ko odekum ku dai ku roke ni kun ba ku fa yasaluna hurriba istiya ubangiji muka so muke ka yarda da mu kala fa yushhiduhum annahu qad radiya anhum subhanahu wa ta'ala ce kai ina mai shaida muku in dai ku ne na yarda da ku hal abada na dau alƙawari bana muku ba azab kada ku taba tunanin cewa wata ran ko za ku yi wani kuskure a aljanna ko wani tintibe ko wata magana wanda baka gaba dama ta kubce in ce zo in me da ka wuta na muku alƙawari azaba da kun kare da ita. kuma na muku alƙawari bukwa mutuwa bukwa tsuha bukwa tutu bukwa rashin lahiya bukwa bakin ciki duk abin da kuka nema na muku alƙawari zan ba ku idan ya faɗi wannan maganar to shi kenan kuma 'yan aljanna sai suka nutsu to shi ne Allah kuma yake ta zalika da fauzul to wannan shi ne rabo mai girma me ya rabo mai girma shi ne da Allah ya yarda ya sa ka aljanna kuma ya yarda da kai kuma ya ma alƙawari da ma ba azab kuma ya maka alƙawari zai baka duk abin da ka bukata wala kun fiya ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim duk abinda kuka marmara ranka yi marmara kace so nake in samu gashashiyar zabuwa ko soyayyen zabuwa ko gashen da Allah ta gun zaka ma a gun kawai zaka kanta ba wai a gaba ba za ta fara ashe ai yanzu nace ma ina son zabuwa da wani kuma kaje kasuwa kasa tukwan kasa a yanka a hige tukwan a banza banza a dau'a to shi Allah kana ta kana so kawai zaka kanta a gaban ka da ka ta kawai soyayyar zabuwa Allah kawai da ka san da kai kasa yadda ka san kayan kawai aka ajiye ma amma yadda aka barka kawai na ake ajiye ma saboda kayan kawai ma dama an san me zaka ci ai mala abubuwan ma ya huta sanin mata to dai haka yan uwa mu dage mai aikin lada kawai mu samu aljanna duk wanda bai samu ba aljanna wallahi ya tafi da wannan ne ma a ƙarshe ce hazal fawzul kabir allazi la a'zamu minhu babu wata rana wadda ta kai wannan rana babu kuma wani matsayi wanda ya kai matsayin Allah ya tabbata sama aljanna limisli haza falliya amali al'amilun dalilin irin wannan misalin da aka yi to masu aiki su zabi da su rika aiki ba ba kama kala ta'ala fi mawdi'il ukra wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun a irin wannan misalin da aka yi na baya to masu rigaggeniya wajen aikin lada to su yi rigaggeniya ba akan tara dukiya ba ba akan tara hatsi ba tattasai daudawa bahun gujiya bahun hatsi bahun eh, wake gar to wannan ka tara aikin banza da bakin riba ne kuma ka kashe kwana kuma wata ranka koma halu baka da kofi amma in ka tara aikin lada qiyamul layl yawan karatun alqur'ani yawan sadaka taimakon mata wanda mazajen su suka mutu taimakon marayu wanda uwayen su suka mutu wa ma ashba zalika min al musa'ada haka ga gobe kiyama ka tara bagogi har ka rika tambayar Allah ma wannan nawayi a ce naka ne ina wata rana wani bawan Allah ya zo neman taimakon ashirin ka bashi ɗari e to ka ga ladan ɗari na ga nuna ma daga nan ya kai sama ta da ka rika mamaki a dalilin ɗarin na Allah ce ni ne na ƙara ma ina wata rana wani almajiri ya yi bara wani ya kore shi kai kuma ka bi shi ka ba shi hakuri ka ba shi dala ashirin eh to kaga ladan da na baka in ka diba ya kusa sama ta ɗaya ka ce Allah ashirin ke ya ce kai kai- kai ka san a yanayin da ka ba shi to da haka yan wa kawai mu dage mu yi kokari to inda ku diba ku gani in guri da gwada zai mu shiga sabuwar sura Akwai lokaci.
na akwai lokaci ba to bismillah mu bude sabuwar sura ko aya biyar ko shida muka samu alhamdulillah ko ko uku ko hudu na بسم الله الرحمن الرحيم na الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون na هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا mm.
وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون قال الأوفي الإمام الأوفي يتي وإكرمة دا الإمام إكرمة وأبا دا أبا ابن ربا أن ابن عباس وإن أكل دكان سأل مجنى عبد الله دان عباس أما ذاك ساميسا أتكين طبقات التابعين كما عند ابن حجر الأسقلاني كاستين الإصابة في تمييز الصحاب عبد الله دان عباس يتي أنزلت سورة الأنعام بمكة وأن سورة الأنعام جاء مكة كسبكت ديت وقال الطبراني الإمام الطبراني تحدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلم عن علي علي بن زيد وابا علي بن أبي طالب عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال رواية دي هل تاتي زوا عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يتي نزلت سورة الأنعام بمكة ليلة سورة الأنعام تسبك مكة كما ددري جملة واحدة أي دي أكسبكوت malam ka diba gafa sura ku diba ku gani aya nawa dari da nawa ha aya 165 jiwa aka sabko ta aida bayan wannan ba wannan bane kayan mamaki yace banda wannan haula hasabuna alfa malakin a gehen ta yan rakiya kenan bayan shi jibrilu da za a aiko shi dan ka'ida kenan wanda zai zo da sura saboda ka'ida shi shi in wata aya ce shi yake zawa da ita daga wajen Allah in wata sura ce shi yake zawa da ita Allah ce to wannan ita tana da daukaka na hada ma mala'iku 70 saraka mala'ika 70 suka yi rakiyar sabkar suratul an'am kana ji wayannan mala'ikun ya i- i- i- mene yaj'aruna haulaha bitasbih dukkan su kowanne yana daga murya a gehen da yana tasbih kuma anwa'u tasbih ba irin nawa ba nau'i'ika na tasbih kamar yadda kar kuma ta wani tasbih mun ka subuhun qudusun rabbul mala'ikati wa ruhu ma ashbaha dhalika min at-tasabih da abin da ya kama da haka daga cikin tasbihohi yace bi tasbih wa qala sufyan as-sauri babban malami sufyan as-sauri ta allais an samu daga lais an shahar ibnu hushab daga shahar ibn hushab an asma bintu yazid daga asma bintu yazid qalat shi wannan dan ga'ida ne ba karbar riwaya shi dan haka kar mu baka mu wahala ubangiji madaukakin sarki ta alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard dukan godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai wa ja'ala az-zulumati wan nur sana Allah shine ya sanya duhuhuka da haske duk inda kaga duhu duk inda kaga duhu kaga haske to Allah ne ya sanya shin a ina ne sama ta ɗaya ta biyu har ta bakwai ƙasa ta ɗaya har ta bakwai da abin da ke tsakanin sama ta bakwai mu ke da muke rayuwa to in ka gadu in dare yayi dare aka ji bayan lesha sha ɗaya sha biyu ƙarhe ɗaya ƙarhe biyu kuma a ce duka kowa ya kashe hudala ya ake ganin duniya duhu kenan ko to wannan duhun Allah madaukakin sarki ne ya sanya shi kuma malaman bincike sun ce kuma wani kayan mamaki kai a ganin ka da duhu da haske wai riga yi wani za ka yi aiki da kwallonka da duhu da haske wanne ya riga yi wani ta za ka yi haske to daga duhu kuma ka halitta haske duhun da yana farko kuma wannan so ake nuna maka wai tamamul qudrat eh shi ne kamata ya ce daga haske aka halitta duhu me yasa saboda daman ya yi shi tunda shi hasken shine yake maganin duhu shi kuma duhu bayya maganin haske amma Allah da ya tashi ya fara yin duhu sai to ya Allah an samu matsala ya ce to bari a- a halitta muku maganin matsala daga jikin shi ya Allah kullum a duhu muke ce to bari a halitta muku haske daga ina daga jikin shi daga jikin shi duhu ba to dan Allah tambaye ka ana akwai tamamul qudra ko babu to shi ne kai wala ubangiji ya kai ba summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun kuma duk da haka kafirai dangane da Allah su suna kawacewa bin gaskiya duk da haka kafirai an ce a zo ayi tauhidi sun ce an kiba ayi a zo abu manzo Allah an kiba ayi a zo ayi gaskiya kala ayi kisan kai kala ayi sata kala ayi zina kala a shagiya kala ayi kwace sun ce a he an yi ubangiji madaukakin sarki ta huwa ladhi khalaqakum min tin shi wannan Allah hallo shine halice ku daga yumbu mun san cewa ‘yan uwa farkon ubanmu shine annabi adam da mai aka halitta shi wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun a wata aya da min din na zai ta ku fuka harara ko ubangiji madaukakin sarki ya bada labari cewa zai halitta annabi adam da yimbu kuma kaman yanda Allah ya faɗa haka aka aka umarci mala'iku suka tattaro ƙasa suka daban-daban na gurbubbuka warar ƙasa bakal ƙasa jal ƙasa baka bakal ƙasa masara masarar ƙasa adadin kular ki mutane na duniya ke shine adadin da aka tibira aka tittibira tun yana dan laka aka dan tibira har da dan ya biki aka tibira yayi dama dama ya tukun Allah ce to a halitta shi aka gashi sura ne na matan ya Allah ce kaushi kina ya da shi kira ga shekara dubu kai ka ce kan ba komai bane da kawai da Allah ya ga dama kawai ta mishi kunni basara kaushi kina yumbu ne kawai gashi yumbu ne kawai gashi nan da siffala matan mala'ikun sun zo su haka su haka su ce to wannan meye ba ce to wannan da wani abu ne Allah yake ne shi Allah bai gaya musu ba kuma cewa mutum ne a gaba za a ba su labari kawai da Allah ya ga dama ya halitta annabi Adam kaga yumbu ne ko ya ta kunni bashara kawai he rikita daga yumbu he komo hada da jijiya da kashe kara da jini duk ba yanzu bane magai su a su yan zamuwa ne su su jini su jijiya su hata su ba halitta su bane akai a kawai su su yau su zaɓa ta lokaci yumbu ne kawai aka ce koma hada dan Allah ba zai yi wani abin ba Allah kawai annabi Adam ya ne nassun Qur'ani ya tabbata saka babu ja amma da Allah ta shi halitta shi ba tsaya ba aka yi wani tahwilu shay'in min madatin ila madatin ukhra kawai ta ce kun bashar kawai fa yakunu Adam kawai ya kuma Adam bai ga shi kawai mutum yana motsi da yatsotsi da jini da waye yana dariya to wai aka haka imar da suka ce ta yana ga wakashin mai kusa bushewa wani karshen ta wani matsayi ne za a bashi kawai ana dan kwana ka dan koyi Allah ce musu o sun judu li adam dan ba mun hadi ba kawai shi dai ta bai fa sajadu illa iblis aba a wani gurin yace ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu ni na hishi saboda ni da wuta aka yi shi kuma da yanku ai da wuta ake gasa yanku kada hauka yaba ka ga daga shine yanku ai shi ba ka ga mashi wannan to da haka Allah madaukakin sarki yace to Allah tsine ma albarka na tsine ma albarka da haka sabka daga aljanna ka koma kas kuma na maka alƙawari abinda ka neman cewa in kyale ka galka mata har busal warko je ka an baka dama ka raye a duniyar ka yi abinda ka ga dama ba a karɓar ranka ya abusa da warko shi iblis Allah mashi alƙawari cewa shi ba a karɓar ranki wannan mutuwa da ake shi bai san ba da ita saboda shi bayan mutuwa sai wuce zai mutu bulurawa ba aljannu bisa mutuwa kar wani yayi tawili aljannu nassin hadisi ya nuna suna mutuwa amma iblis shi ne ga mishi alƙawari shugaban nasu kenan shi kada ya ga alƙawari sauran amma su ina ba da mun fahimta shine wani malami yana wa'azi yace wai aljannu bisa mutuwa akce me hujjar ka yace wai iblis Allah mashi alƙawari da yace me da ne yake cewa rabbi fa anzirni qala fa innaka minal munzari fa innaka fa fa innakum ba kaja ce fa innakum a duka nasosin da Allah ka guda hudu na Qur'ani inda Allah ya ce je ka kana cikin wanda za a saurara musu ka samu inda aka ce qala fa innakum minal munzarin an ka isa Qur'ani dan haka ya nuna cewa ke da shi ɗaya ne ke da su sauran mataimakan shi kaga da su mutuwa suke kamar da inganta cikin hadisi ingantacce annabi yana tsarkake Allah a ƙarshe ya ce wal jinnu wal insu subhanallazi alhayyu alqayyum allazi la yamutu yace wal insu wal jinnu yamutuna waye hudu wannan maganar manzan Allah sarki ya tabbata ga Allah wanda shine rayayye wanda baya mutuwa ce amma mutane da aljannu amma iblis shi baya mutuwa he yaushe he busal farko busa uku ce za a yi to a busal farko zai mu qala fa innaka minal munzarin Allah ce to shikenan je ka kana cikin wanda za a saurara mu yace ya ubangiji nayi rantsuwa da girman ka qala fa bi izzatika la ubuyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin na yi rantsuwa da girman ka duka hina hallaka bayanka he dai daga cikinsu masu tauhidi wannan na san nima sun yi gare na iblis da kanshi ya ce masu riko da tauhidi masu bin sunna sun yi gare shi ai wannan kadai nake ga yan uwa ya kamata mutum ya kama tauhidi da sunna shedan haka ba ga inda shedan yake da karfi akan dan adam amma da kanshi fa yace ya ubangiji masu riko da tauhidi da bin sunna wala sun yi gare shi to da haka yan uwa kenan a daji ayi riko da tauhidi da sunna ta manzan Allah Allah ka daratar da sun makaba ajala bayan ya halicce ku daga yambu sannan ya hukumta cewa ga bakin iya ajalin da za ku rayu ku mutu duk wani dan adam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kayan a halicci duniya da shekara dubu hamsin an rubuta cewa za a yi karar kaza za ka yi shekara kaza za ka yi wata kaza za ka yi kwana kaza za ka yi awa kaza za ka yi minti kaza za ka yi ciyar kaza ibtal ido kaza lunwashi kaza tuma a karbi ranka fara ga rabbukum tabaraka wa ta'ala ubangijin ku bayo ya kare da kamar yadda nassin hadisi ya nuna duk wani dan adam da ka sani bai sai ya tsaya da baki iya abin da aka rubuta masa shine ma'anar sun makaba ajala sannan Allah madaukakin sarki ya inda ce lokacin da zaka kai kana rayuwa wa ajalun musamman indahu sannan kuma da wani ajali abin ambato a wajen shi to nan me ajali da indahu na'am na'am ilmu ilmu yamin kiyama ba ka bakin inda aiki zaka da wasu sauran ayoyi da suka ka inda na wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmu alkitab ma ilmu alkitab eh lawhil mahfuz yamhu allahu ma yasha'u wa yuthbit ko wa yusabbit wa indahu ummul kitab shine indahu wa ajalun musamman inda ya nufi lauhihi da wani ajali wanda Allah ya rubuta shi wani zai shekara kaza wani zai shekara ɗari kaza wani zai sattin saba'in tamanin inda hu yani fi kitabihi mai kitabikin shi fi launa wa kulle shay'in ahsaynahu fi imamin Allah madaukakin sarki ya katarta da mu a wani gurin kitabun makano nake nan go na'am wa huwa allahu fis samawati karanta ta mufassara na'am na'am na ba fasara ba sun ma'antum tamtaruwan kuma sannan kukin yanzu shine kuke kwankwanto akan tashin kiyama shine kuke kwankwanto a kasancewar Allah shi ɗaya ne shine kuke kwankwanto cewa Allah shine halicci kowa ba ku yarda da cewa Allah ne halicci kowa to in ma kuna kwankwanto ku canza tunani ku koma ku faɗa sau dan aka sha gobe kiyama ba zan kyale ku ba shine sun ma'antum tamtaruwan almira'u shine masu darkin almira'u jayayya ta gaya ma abu kai gardama na'am kamar yadda Allah ya ce fala tu mari fihim illa mira'an zahiran wala ولا تستبد فيهم منهم ولا تقولن لشيء إني فائل ذلك غدا نعم جم وهو الله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون نعم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Ubangiji madaukakin sarki ce wa huwa Allahu fis samawat in baka san ba waye yake da ikon wayannan abubuwan da aka zano a baya shine Allah fis samawat shine wanda yake cikin ƙasa ikon shi a sama ikon shi a sama kuma hada ikon shi a ƙasa wa fil ardi haka kuma Allah madaukakin sarki shi yake ikon dukkan halittoci da suke cikin ƙasa nan ana samun wasu yan bid'a suna tawili na wajen huwa Allahu fis samawati wa fil ardi in ka ce huwa Allahu fis samawati wa fil ardi Allah nawa ne na guda biyu ne bayan kuma cewa duk wanda yake da aqidar Allah biyu ne ya gafarta mushrike ne in ya mutu da wannan aqidar in ya shiga wata gobe kiyama bai huta hal abada wannan ijma'i ne na din malam me ake ni da wannan tafsiri haka koma wannan tafsirin da muke karanta sannan haka koma tafsirin al-jami' li ahkam al-qur'an na al-imam al-qurtubi sannan haka koma ma'alim at-tanzil na al-imam al-bagawi sannan haka koma at-tahrir wa at-tanwir na ibnu ashur haka koma cewa abinda ake ni wa huwa allahu fis samawati wa fil ard Allah madaukakin sarki shine wanda yake cikin sama wa fil ard kuma ikon shi yana cikin ƙasa ina fatan kun fahimta saboda daukaka shiga lura ya kebancewa kan shi guri a sama kuma amma kan ka dauka cewa tunda yana sama to kuma ƙasar wa zai tsare hallo wa fil ard hallo ikon nashi yana cikin ƙasa to kaga amma dan bid'a ta tsaya wa huwa allahu fis samawati ai Allah shine wanda yake cikin ƙasa wa fil ardi hallo shine yake cikin ƙasa haba mala ai wannan gwaranci ne ai man ai gwaranci ne nawa ne ka fadi yau Allah dan bi hal anan suke ga wani hadisi wanda hadisi na ba'ifa ni jiddan la yuhtaju bihi bi ayi wajhin min al-wujuh wani mala'ika daga cikin mala'iku zai bulaguro daga ƙasa ya nemi uzuri zuwa sama ya aka yi katari a wani mala'ika ya nemi uzuri daga wajen Allah daga sama shi kuma zai yi ƙasa ya suka haɗa a tsakiya yake tambaye shi bawon Allah kai kuma ina zaka yace zan je wajen Allah yace kai kuma ni ma zan je wajen Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kai yanzu dan Allah wanda na hudi maka kaga da jana rike ta aka shi wanda ka tansa mu kadura ya nemi uzuri wajen Allah ya ce mishi zai zo wajen Allah shi ma daga kasa zai je wajen Allah wannan daga sama zai je wajen Allah ya same shi a ina shi wannan daga sama shi kuma zai je wajen Allah ya same shi a ina nawa ya koma ko akwai hankalin da zai iya gane a ɗaya ko kuma kana ga cewa Allah zai irin na mutum kayan wancan in wannan ya riga wannan tarra shi kuma kayan wancan ya ji halo ya sauki ka yarda da cewa a cikin mulkin Allah zai haka inna ma amaru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi kawai in yayi niyyar afiya ce zaman ya zaman shi babu magana da wahala ayi ababi kawai Allah ya ga dama ya ce ruwa kawai ko na'am kawai ya ce mushuwar kawai ko kai ne ka samu zare da abu da ka da waye kana wahala a'a shi ubangiji ya huta wannan gurin saboda yana da cikakken mulki ka lura wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah shine mai rijaye akan dukkan bayan shi to wannan kaga hadisi ne na ƙarya da haka da inda kuka ji wannan hadisin hadisi ne na ƙarya kuma ya saba hankali shine wai shi wannan ya ce wai zan je wajen Allah shi ma wannan ya ce zan je wajen Allah kuma kowannan daga cikinsa daga wajen Allah yake dan Allah ma daga ya sa ai hankali yana da wannan wannan ba babe bane na inda nake son tabbatar su muku Allah yana sama da mun yi ta bayani he mun zo fadar Allah madaukakin sarki a cikin suratu hudin alaihi salam ar-rahmanu anan ne kuma za a zubo bayani insha Allah za ka hujjoji na magabata wa fil ardi ya'lamu sirrakum ya'lamu sirrakum go wa jaharakum Allah ya san duk abin da kuke a boye a tsakaninku da kuke da kalkasa wa jaharakum sannan da abin da kuke bayyanawa wa ya'lamu ma taksibuwan kuma Allah madaukakin sarki ya san duk wani abin da kuke aikata ko na daidai ko ba na daidai ba yaqulu Allahu ta'ala madihan nafsahu karima Allah madaukakin sarki yana mai yaban kanshi wanda take mai girma wa hamidan laha ala khalqihi samawati wal ard yana mai kare yaban kanshi na bisa kan halittar samai bakwai da kasai bakwai dai qararan li ibadihi saboda tabbata suwa bayan shi ba wai dan ka lura yana yaban kanshi bane dan saboda ya girma kanshi a'a yana yaban kanshi ne dan ya tabbata suwa bayu cewa wannan abun wani ne ne dan su yarda cewa rashin yardar ka lura wuta yake kai ku ku tabbata su shi kuma ya nuna muku girman shi to dalili wannan ne yake nuna muku haka waja'ala az-zulumat wa nur az-zulumat jam'u az-zulumat anta az-zulumat duhu ko manfa'atan li ibadihi fi laylihim saboda shi haske amfani ne ga bayan shi a lokacin da suka shiga cikin duhu ko a cikin daren da suke wa naharihim sannan a lokacin da suke cikin wani fa jama'a lafazu az-zulumat dan wannan ne ka lura sai ya kawo jama'in lafazin az-zulumat wa wahada lafazun nur kuma he kadaita lafazan nur shine lafazi na haske likaunihi asharafa dan saboda kasancewa shi shi ya hi daukaka ma'ana an yi bukatar shi ka qaulihi ta'ala anil yamini wa anish shama'il anil yamini mufarrad ba wa anish shama'il wannan ayar wa zai iya faɗi mu cikin ina take na'am eh a'a anil yamini wa anish shama'il na'am نعم نعم يتفيأ زلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون سورة النهل هكذا يقول haka nake tsammani suratul nahl ko ba ga wani in akwai sai ko kwanto ka amma ina ga karshen suratul nahl ne kaman daga nan ne kuma za a isa wa qala allah la tattajiz Allah ka dartar da mu to me yasa ka gane da aka zo lafazin aliyanin bangaren dama haka kama fara da aka zo kuma bangaren hagu haka ka jam'i ash-shama'il jam'ul shimal ash-shimal mufrad ko hagu an ce ash-shama'il jam'i me yasa aka yi haka saboda dama ta yi hagu makarihi to in aka yi jam'i wata kila ko ta kama mata ko ku gane ba anil yamin wa anil shama'il sujadan lillahi wa hum dajirun Allah madaukakin sarki ka dardar da mu wa kama qala fi akhir hadhihi sura wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan shine tafarki na mai kyakke shine bin qur'ani da sunna fattabi'uhu dan haka ku bi shi kal ku sauya kal ku kama wani kal ku bi kowa Allah za ku bi annabi za ku bi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi ba wanda ba nassin alqur'ani ya shirye su da su ba ba manzan Allah ya shirye su da su ba fatafarraqa bikum an sabili to wannan hanyoyin in kuka bi su to za ta rarraba ku kuma ta hana ku ba hanyar Allah sun maƙala ta'ala sannan a ƙarshe Allah ta sun mallazi na gabaru bi rabbihim ya adilun wa ma kana min sidiqin fa min amma wa ma kana min khaba'in aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum ya ku dan yi hakuri yau ki a hankali ina da mara ya masu tambayoyi ku yi mutuke minti shidda na'am wanda suke da tambayoyi kenan sai mutuke minti shidda na'am وفي الأرض إله ما شاء الله kun ji abin da ya ce وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله shi ma suna nuna cewa kina Allah nawa to abin da ayar take ni ga ijma'in dukkan salaf wannan shine Allah wanda shine abun bautar yan sama har da shine abun bautar yan ƙasa nawa ne kenan ɗaya amma an ga ce fi sama'i ilahun a can sama ma shine Allah wa bil ardi ilahun hallo a ƙasa hallo shine Allah hallo shine Allah nau kenan biyu shine abun bautar yan sama hallo shine abun bautar duk bahaushe zai gane nawa ne ɗaya ne ba eh, to wannan shine tafsirin salaf da wannan ne malamai suka ce wannan tafsir ma yana iya daukan ɗaya ne idan ma akwai shuba wa alladhi fi samai ilahun shine wanda a cikin sama ma shine abun bauta hallo a cikin ƙasa ma shine abun bauta yana iya koma ɗaya a wata Hausa alƙadura idan ma akwai shuba to amma wannan tafsirin da ne shi babu shi ba shine abun bautar yan sama hallo shine abun bautar duka kenan nawa ne kenan ɗaya ne ba ka yan bid'a duk yadda za ku yi kun yi tawili kawai ka'idar ku ne Allah ka darajar da mu Allah sa a gane na yan uwa ya fara tambayoyi sauran minti biyar na daga daga mare na na kaman ya kun lura abin da yake ni kaman sinnul bulu ga haka kamar yadda mai talimi ya kashe akan eh, wannan da yake da suna lokacin a hada su go ina fatan mun fahimta mai talimi mu kuma tabi yayi magana akan igtanim ayyam al hadasat yace ka ribati mene rane koki na mene na kurutiya farko farkon balaga shine ake tada shi ayyam al hadasat to wannan eh, na'am jaka a fahimtar al'imamu malik a dirar da ka balaga to duka adadin sallolin da ka yi wasa da su sai ka tsaya ka yi kirdada ka kwatanta cewa ta shekara nawa ce ka bari ko kuma a nawa ce ka bari sai ka tabbatas abin da kake da rinjayen tunani da zato akan shekaran wasu a fahimtar al'imamu shafi'i babu magana ramul ko ta sallah amma ba ina ba da shawara ba mutane su yi haka shine kawai za ka yi astighfari kuma shi ne ka fara tsaye da sallah wannan kuma ita ce fatawar da ta yi gari ina ba da man fahimta ka lura saboda lokacin nan kai baka ma san ba matsayin sallah baka ma san ba cewa adadin nawa ne ka bari ina ba da man fahimta ga abin da maliku ya ce ga abin da alimamu shafi ya ce amma ni dai gaskiya da na yi tahrirul masail fatawar da alimamu shafi ya faɗa gaskiya ta yi gari saboda in kun lura shi alimamu shafi kamar yana rinja shi wa bangaren rahman allah ya lura da gafarar allah maliku ba kun lura a fatawar da ba da gaskiya akwai tsanani wajen tunowa da kanta ma kaga akwai wahala kuma wajen kirdadan kan shi ma akwai wahala wani tun wajen shekara sha hudu sha biyar ya balaga kasan yau shi fara tuka sallah sai da jibin san kan kobin turwaza yanzu a hausa kenan sallah ta shekara nawa ce zai rabu to wannan shekara hudun kuma ba sallah bace ba yayi ba wata ran ya bar biyu wata ran ya bar uku radda ake picnic azhar da al'asar da mai alaba ta hakuri radda ake suwari har magariba mai alaba ta hakuri to irin su ne kuma za a rika dan tsatsamuwa ana lissafa to yaushe ne za a iya gane wasu nawa ne kaji inda matsalar take yaushe ne za a gane su nawa ne a fahimta da imam maliku sai kai kwatamce ka ina ba da man fahimta har sashe ka za ka kawai shi gane karama su to ya za ka yi karama sai ya imam maliku ya ce kawai irka jerowa wasu kuma daga cikin malaman fiqh suka ce in kai azhar sai kai azhar da ramuwa in kai la'asar mai lokaci sai kai la'asar da ramuwa in kai magariba mai lokaci sai kai magariba da ramuwa in kai isha mai lokaci sai kai isha da ramuwa in kai asuba mai lokaci sai kai asuba da ramuwa in ka shekara karama ta shekara guda shekara biyar haka za ta in ka mutu kuma tunda kana da niyya Allah ya yi maka wani masolisiyon ce mai kyau mun gani wanda zai rama sallar shekara uku ta ina ne za ka faru ya kai ina gabace ma za ka yanka wa da lissafi yau inda da Allah ku lissafa ta kullum ma na wace raka na wace ta kullum ma sha bakwai to da haka yan kwadi ina ga wannan fatawar da ita ta yi sauki kuma ita ce kamata a saboda akwai sauki a cikin ta kuma fatawa ce daga magabata kuma wannan magana ta da imamu shafi ita ce shekul islam ya rajaha a cikin majmu'ul fatawa cewa duk mutumin da ya rikice mishi a baya ya bar salloli bai san ba adadin su yace kawai ya siga bai daga yanzu kuma ya kama jikin shi yace kawai insha Allah a kashi 199 ana sa ran Allah zai gafarta mu na'am na'am misali kamar azumi ne mutum ba sa da shi na'am to shi ba ɗaya bane da hukuncin azumi shi azumi ka gane abu ne wanda yake mai sauki tun da lissafin shi duka a shekara wata ne watakila ma a yi ishirin da tara abu ne mai sauki shi ne na sha goma na yi ash- na yi sha tara haka nan ne ko to in ka sha ni shekara biyar goma goma so biyar wuya ga ita tana da wuya goma da wuya goma goma so biyar na wata yau shi ke na azumi hamsin ne zaka ramu kai wannan shugaba sai wannan kai bakka yawa shi ma sallah ka gani adadin da yayi yau amma shi na azumi na sha sha biyar na bar sha hudu a wancan na sha sha biyar na bar sha hudu an biyo ka 28 sai lissafin ya gare shi to da haka shi na azumi gaskiya babu rangwame shi na azumi kawai rama zaka yawa yadda in baka iya mana kuma kai asibari wallahu a'lam na mu yawa kenan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الأبوة والآفية في الدنيا والآخرة اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم اجمعنا في جناتك النعيم كما جمعتنا في هذا المكان اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والجنى اللهم ثبتنا على التوحيد وعلى السنة اللهم ثبتنا على التوحيد وعلى السنة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ادخلنا جنتك برحمتك اللهم ادخلنا جنتك برحمتك اللهم ادخلنا جنتك برحمتك اللهم اغفر لآبائنا وأجدادنا ولمن سبقنا بالإيمان إنك أنت العزيز الغفور ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما تقبل منا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته